وأخلاق فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله قد الله سبحانه وتعالى da ya sake gama mu a wannan halka ta mu mai albarka wannan zawiya ta mu mai albarka yau muna ishirin ga watan ramadana bayan hijiran shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan april miladiya dubu biyu da ishirin da biyu wadda kuma alhamdulillahi yau kamar yadda jiya na ce a watan boko ishirin ga watan april jiya muhimmiyar rana ce a tarihin musulunci kamar yadda na faɗa miladiya jiya ne aka aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishirin ga watan april to haka yau ma amma a watan muhammadiyya yau ma muhimmin rana ce muke ciki wato a tarihin addinin musulunci jiya yinin rana na miladiya ne yau kuma yini ne na rana na hijiriya a tarihin musulunci yau 20 ga watan ramadana da safe shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka aka yi fatu makka wadda daga ranar annabi ya ce la hijrata ba'da fathi aka ci makka ma'aiki alaihi salatu wassalam dukkanin manyan kafirai da suka cutar da musulunci suka wahal da musulunci ya zama a wannan rana sai ga su a cikin wato sasani a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma akai abin da aka yi ma'aiki ya ce to yanzu ku kam kun san dai abin da kuka yi tun zaman makka a zuwa yanzu ba ku bar ni ba to yau ga ku a hannuna ma ta zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zato ma'aiki ya sha sulke ya ji kwalkwali ga mashi a hannunsa ga komi da komi dai ya fita wa kulkulinsa sai walƙiya yake sallallahu alaihi wa sallam ya yi baƙin rawani alaihi salatu wassalam to ala ayi halin dai da suka yi ta cewa akun karim alqurba alqurba ya rasulullah zumunta dai zumunta dai mun san ka kai da halin girma kake a take sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale su dukkan abin da suka masa din to ranan ne aka yi wannan fatu makka maiki ya nada musu wani matashi wadda kwata-kwata bai shige shekara ashirin ba shi ne annabi ya naɗa shi sarkin makka bai shige kwata-kwata shekara ashirin ba ya naɗa shi sarkin makka kuma shi ne ya rika running affairs na makka ɗin domin a gwada ma shugaba sallallahu alaihi wa sallam wato duk abin da ya yi to babu wanda ya isa ya ce yana da ta cewa ko yana da gyara a ciki dan shekara ashirin fa malam at-ta'ab shine annabi ya nada shi bayan an ci makka ba a nada wani dottijo mai wanda ya manyanta ko ne abu saboda haka wannan yini dai yini ne mai tarin albarka da tarihi a rayuwar mu na addinin musulunci yau kamar da yadda aka sani muna cikin mas'ala na shika divorce kenan a musulunci hukunce-hukuncensa wadda yau kuma akalarmu ta nufi matsalar wadda mace ne mai yin iddan wafati mutuwan aure ne amma ta hanyar mutuwan miji ba ta hanyar an rubuta takarda ba yana da bambanci da sauran shika da muka karanta a baya shine abin da za mu karanta yau wallazina yutawaffawna minkum Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum ka sani waɗanda suka mutu a cikin ku wa yazaruna azwajan suka kuma bar mateku to waɗannan mata da suka bari ya tarabbasna bi anfusihinna za su yi dako za su yi zaman jira ma'ana zaman idda da kawunansu arba'ata ashhurin za su zauna har wata hudu wa ashara da kuma kwanaki goma fa idza balagna ajalahunna idan suka kammala wannan idda nasu adadin kwanakin da aka yanka din la junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abinda suka aikata daga kayukansu bil ma'rufi ma'ana amma da kyautatawa wato na wato na abin da ya shafi yin ado da kuma duk abubuwan da dai aka hana lokacin da ake zaman takaba don sun yi babu wani matsala idan iddan su ya riga ya kare amma bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani fa wallahu wallahu shi Allah bima ta'maluna khabir yana da khibra wato yana da experience ya san komai da komai ciki da waje na abin duk da kuke aikatawa wannan aya ka'idan qur'ani dama akwai abin da ake kira annasikh wal mansukh akwai annasikh wal mansukh wato aya za a sauko da ita tana hukunci karatunta a ba da lada karatunta a yi hukunci da shi sai a sauko da wata daga baya sai ta zo ta ta soke ko karatu ma'ana ana iya shafe karatu ya zama babu shi ana iya kuma barin karatu a shafe hukunci ana iya kuma shafe karatu a shafe hukunci duka duk wanda ya karanta annasa wal mansukh ya san wannan matsala da nake saki ɗayan uku ne imma aya ta zo ta sauko a shafe ta a shafe hukuncinta karatun babu babu hukunci imma ta zo a shafe karatu bayan an sauko da shi a shafe karatu amma hukuncin yana nan bakin ba za ka same shi qur'ani ba amma hukuncin yana nan ko kuma a bakin yana nan a shafe hukuncin ko kuma dukansu a shafe su duka babu wadda babu to yanzu mun fara iso irin wa'annan amma ka'idan qur'ani yadda yake yi a yadda tsari na zubin alqur'ani yake kullum ayan da aka share ita take fara zuwa banda wannan aya ayan da aka share ita sai take fara zuwa daga baya mai share ta sai a sauko da ita ta zo sai ta share ta amma abun mamaki wannan ita ce ta share wadda za a share kuma sai mun yi ayoyi daga baya can za mu iso ta wadda wacce wannan ta share din kenan kaga waccar ne kamata ta fara zuwa sai wannan ta zo sai ta share ta an fahimce ni haka ka'idan qur'ani ka yake amma wannan sai ya saba wannan din ita ta fara zuwa kafin nan a kawo kuma domin idda ne na wafati a ka'idan musulunci a farkon musulunci mace in mijinta ya mutu shekara guda take yi tana idda shekara tur za ta yi tana idda kafin ta yi aure to sai Allah ya sassauta hukuncin ya sauko da wannan ta rage abun aka tattare watanni wajen shida watanni wajen shida ba kwana ashirin aka cire kaga an samu sassauci to amma abin mamaki wannan ɗin ita ta fara zuwa shi ne za mu shiga wannan matsalan kamar misalin da na yi cewa akwai karatun da zai zo ma sai a share shi a share hukuncin duka biyu misali kowa ya san dai suratul qayyima ana kiranta kuma suratul bayyina duka sunakinta ne don sura daya ana samun wata sura mai mai sunake sama da ashirin ana kiranta suratul qayyima ana kiranta suratul bayyina to kamar yadda kitali ana kiranta suratul kitali ana kiranta suratul muhammadin sallallahu alaihi ko to haka dai fatihatul kitabi ummul kitabi rukiya da sauransu suna ke ka ba mu san iyaka ba fatiha to suratul qayyima lam yakun alladhina kafaru kenan a farko lokacin da aka saukar da ita ran da aka saukar da suran ta kai wajen su ta kai wajen wajen izu biyu tsawonta kwarai da gaske kuma wallahi sabai sun rubuta ta annabi yana faɗi ana rubuta ta yadda ake rubuta kowane Qur'ani fararen takardu ana ɗaura bakin a kai aka gama wajen izu biyu ne abun mamaki kawai gari na wayewa sabai da suka je wanda suka rubuta din sai suka samu fararen takardu ba rubutu sai iya ayoyi takwas ɗin nan kaɗai da muke kallo yanzu suka je suka ce ya rasulullahi suran da aka saukar jiya ka samu muka rubuce ta kafin nan wallahi ko banda aya takwas ba abin da muka samu annabi ya ce kan rufe an dauke ta an dauke ta iya abin da Allah yake so ya iso hannun halitta kenan an janye sauran kuma kowa ya gani ya ji karatu jibrilu ya ga annabi annabi ya biya har ma sahabbai sun daura akan takardi amma sai aka goge aka dauke ta kaga su ne wanda babu hukuncin babu karatu saboda inda da hukuncin ai da mun ji shi ha yanzu cikin lahazabi ai akwai karatun da aka ɗauke baƙin amma hukuncin yana nan yana nan na san yawancin mu mun san ayan amma in ka ji a Qur'ani babu ita suratul azabi daga farko ƙarshe wallahi babu ita ayoyi 70 da amma babu wannan ayan wacce ce ayan ita ce ayan da wato rajam kaga hukuncin rajam ana jifa ne amma qur'ani daga bakara har nasi na zaka ga ayan jifa an dauke karatu amma hukunci yana nan wacce ce ayar ko da an saukar da ita aka dauke ta kuma wancan fa an mantar da sabbai ma karatu ma gaba daya da aka dauke a takardar amma wannan ana rike da karatu amma babu bakin a qur'ani ita ce والشيخ والشيخ والشيخة فرجموهما إذا زنا الفتى نكالا من الله والله عزيز حكيم kayan karatun yana nan a kirazan mutane hukuncin yana nan amma bakin babu shi an ɗauke to irin waccar da za mu je mu taras nan gaba a cikin bakara wacce wannan ta soke والذين يتوفون إتما تا وصية ووصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج كاجا شكرا غدا أتكي إدى زائدة سيوانا تزو تسوكي ka karatun yana can yana nan har yanzu ana karanta an ka biya shi a sallah yayi bara ce don an soke hukuncin sa bara ka biya shi a sallah ba ita kadai ayan da karanta ta a sallah sallah tai ko a baka lada yadda ake ba kowanne in ya karanta Qur'ani amma hukuncin dai an soke shi cewa mata in mijinsu ya mutu su yi idda shekara guda haka abun yake to gashi nan za mu shiga insha Allah Allah ya ce wallazina yutawaffauna waɗanda suka mutu ya mutuna waɗanda suke mutuwa wa yazaru minkum daga cikin ku yazaruna azwajan yatrukuna azwajan su bar mateku su to anan qira'a biyu ce akwai wallazina yatawaffauna wallazina yatawaffauna ku bani wanda zai ga lissafi wallazina yatawaffauna minkum akwai kira'ar haka yatawaffauna mu kuma muna karanta yutawaffauna mabni ne akan maf'uli ko mabniyul lil majhuli a ga'idan malamin na ko to haka kira'a da biyu ya tawaffauna da yi tawaffauna wanda suke mutuwa daga cikinmu su bar mata to matan ya tarabbasna ai ya tarabbasna ne ya tarabbasna kaga fi'ili ne muzari a ganin ka amma sai ciwo da kama yake ya tarabbasna ai fi'ili amari ne umarni Allah yake ba su su zauna su yi dako su yi jira ma'ana idda ke da an fi tsayin daga kayunansu ba da hu ma'ana bayan wafatin mazajensu anin nikahi aikar su kuskura su yi aure wacce duk mijinta ya mutu kar ta kuskura ta ce za ta yi aure ta jira sai ta gama ta kaba tukunna to kan mu wuce akwai muhimmin abin da ya kamata musulmai su sani yawancinmu ana da mata yawancinmu nan gaba kaɗan za a yi mata idan aka yi matan ko a gidanku ne sai wani ya mutu wata za ta yi ta gaba salala kalli kana zuwa tafsiri ana gani kullum ramadana da kai ake tafsiri ana kyautata zato za a ɗan kira ka dai a zuwa tambaye ka yane ne ake ta kaba ne a matsayin ka na mai zuwa wurin tafsiri kuma gashi yau mun iso ayan da take bayani akan takaba kaga alal kalle ya kaɗan yi musu bayani na abin da ka akware ba wai kawai za ka zo ne kawai ka kaɗe jamfan ka bar karatu a wurin ba mai da shi jikinka za ka yi ka san yanzu an ƙirƙiro abubuwa wurin takaba malam an yi ƙirƙire-ƙirƙire ana yin abun da ma an zalallahu biya min sulɗan ba wata hujja a musulunci a kan abu mace in mijinta ya mutu malam in ka ga ɗamara da take yi kai ka ce abin nan sarkin baka ne ita zai tafi jeji da daddare wallahi na gaya ɗamara fa sosai wai saboda wai tana ta kaba ne za a sa ta ta rike wuka of course jahilci malam kala kala ga buta a kusa ga wanne ne gaman kuma wai ba a yi mene ne ba a naɗe kafa ne wai ni na manta riwayar nasu ma ko ba a naɗewa ne ko ba a miƙewa ta san abu haka kawai shirin zai zai taiwa wasu wahayi malam ko ba a miƙe kafa ko ba a haɗewa ne na manta dai wanne ne to ƙarya ne duka ƙarya baƙa irin mara duk yadda kike so haka zaki abinda kawai aka ce duk wani dangin ado an hana mace kuma ta kane daga surutai saboda tana zaman wato abin nan kewa ta rasa mijinta tana jimami to ina ita kuma ina zuwa ana taɗi kaka kaka babu sutura wannan in ta saba sa fararen kaya to a wurin ta gaba kar ta sa wannan irin kayan ta saba sawa ba wani kaya bane aka ce a sa wani uniform ne ta gaba yake da shi eh ka san mutane kawai ainihin irin nau'in adonta to kar ta yi irin in yawanci jajayen kaya take sa to ta saba ta saba irin su ba in koraye ne majority ma'ana kayanta ta canja in baƙaƙe take yawan sawa ta canja kar ta sa baƙaƙe wannan shine abin da ake neman ta da shi kuma duk dangin abin da ake kira ado kawai ta abstaining kanta ga barin aikata shi ko da mai ne in mai ƙamshi ne ta tsayu iya kaɗai a basilin bellantana fa turare kenan ko kwalli an hana ta sawa dallantana jambaki dallantana eyeshadow ko jagira ko barbada kumatu da powder da sauran duk wani abu dai wanda suke sawa na ado an hana ta kwalli ma ba ya ta sa Allahumma shi kwallin idan ya zama labudda likita ne ya ba da magani ya ce da kwalli ake sawa ko mai magani ne idan tana ciwo aka bayar aka ce da kwalli ake sawa to ba a yadda a sa magani ba ko dokan likita ya ce a sa shi da rana ba a yadda a sa da rana ba a bari sai da daddare ta sa kwalli ta sa magani gari na waye ta uwa ta goggoge shi haka shari'a ta ce gari na wayewa ta ciccire ta goggoge shi to fa belle kenan wannan ma kwalli belle irin sauran ado malam ka san wata in ta shiga sai ta minti ashirin da biyar tana kintsawa malam ado iri iri ma to wannan duka ana fakin dinsa gefe wanka gayansa sai sai man basilin banda mai ma mai kamshi to wannan shine abin da ake neman ta da shi amma cewa irin waɗansu ƙaryace-ƙaryace wai ƙafa ma a sallawa za ta canja ƙafan da za ta riƙa zama da shi a sallawa ka gana nema raba ta da addinin ta ma gaba da to ga ƙafar da shari'a ta ce a zauna da ita wai ai don tana ta gaba wai yanzu za ta canja ƙafa za ta koma zama akan ƙafar dama ne cinyan dama addinin gaba ɗaya za a tuɗe maka saboda kai ka ba da kai duk abin da kaje wani canfi kawai eh haka ne haka ne eh nan dambe nan dambe za a zamo ta shi daniya wanda bata san komai ba ta zo za ta miki hudu ba ga yanda zaki ga yanda zaki ko ƴaƴan mai hudu ba suna tsoronta in ƴan kanana ne saboda irin damaran da suke yi mala a rike wuka a rike wani tokuwa a rike wani yanda ka san mai tuki in ka kanta takura dai to babu wannan duka ma anzalallahu bi sunan daga ala'ayi halin duk lokacin da mace aka samu irin wannan ai tambaya bara a masu ilimi ba sai ai tambaya a jiya abubuwan suke koma na ne na musulunci wallazi na yi tawafauna minkum wa ya zaruna azwajan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma minan layali na daga darare amma dararen hadda yinin su ake ba wai dararen kaɗai bane wa hadha fi ghairi al-awamil arba'ata ashhurin wa ashara'in nan da aka yi magana wannan babban da wacce mijinta ya mutu tana da ciki ita banda ita wannan hukunci an fahimta banda ita wannan qur'ani yayi tafsirin qur'ani kenan sai ka koma cikin suratul talaq yake tadda me za ta yi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaz'ana hamlahunna Allah ce mata masu ciki in ma sake su mijin su yayi in ma mutuwa mijin su yayi iddan su dai iri ɗaya ne su da iddan wafati da iddan shika duka ɗaya ne in dai in dai ciki take da shi aure ya zama babu to za a kawai haifuwan abin da ke cikinta shi ne idan kamar yadda muka faɗa baya ko da kuwa yanzu nan aka kawo mata labari ai tana da ciki kawai sai aka zo da labari ai yanzu aka bada labari inna lillahi wa inna ilaihi miji mijin wance ya ya rasu kan a zo a gaya mata ma ita a kunninta tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take na kuda ya kama sai haihuwa shikenan ta gama ta gaba malam wannan ita gam ta gama ta gaba sauki shikenan in kuma mijin ne baya nan irin tafiyan nan ko fatauci ko wani abu tana da juna ya tafi ya barta yau labari ya same ta yau din nan ai mijin ya rasu shekar wata hudu cif yau ana ji mijinta ya rasu yau wata nawa hudu cif ba mai ciki ba fa kawai mata ne haka ta ka zo ka bata labari mijinta ai ai ya rasu yau wata hudu sai ta ƙara kwana goma shikenan ta gama idda shikenan ke sa in kuna tunawa akwai shekarar da ana karatun tafsiri a wannan gari a wannan gari aka yi tambaya babu yadda ban yi ba a gyara tambayar nan aka yi ina da 2011 ne ko 12 nai nai ba a gyara fata wannan aka yi wa malami tambaya i was there wai in ainihin irin wannan ya za a yi wai sai ta fara idda shikenan daga ran da labari ya same ta ta fara idda kawai na ce to na kalli tun lokacin malam nawa yana wuri na kalle shi ya kalle ni ce to malamin daga gombe yake zuwa yana mana tafsiri na samu kwamiti na ce fa fata wannan fa a gyara ta ko hikima ai a rubuta wa malamin ba suna na wanda ya rubuta wasiƙa kawai aka rama kalla fa tawalla ka bayar jannan ko dai kila ta sha'afa ne shikenan kamar sai nace zan bada address inda za a ga inda za a bashi ya je ya duba an fahimce ni zan ba su address inda zai ma'ana za a bashi ya je a ce mai ya duba kamar fa za ta karisa ne kawai kwanakin da suka rage kada za ta karisa ba wai za ta fara sabo ba har ya bada misalai fa wanda kuma ba haka fatawar take ba aka kifir saboda ni ni tseren gida ne bayi da kitse ba karba ba sai na na hakura har yau din nan kuma ba gyara ba so gaskiya shi matsalan fatawa yana da yana da surkukiya wani lokaci kawai in an tambaye kan baka sani ba kawai kace baka sani ba ya fi kwanciyar hankali da zaman lafiya amma kace sai ka ba da amsa a abun da baka sani ba to dole za a yi jahilci don duk ilimin kan an tambaye ka abin da baka sani ba to yanzu kan jahili da jahili ake magana duk ilimin ka in dai an tambaye ka abin da baka sani ba wallahi da jahili ake magana yanzu kana ha bakin ka to jahilci zaka yi in dai baka san abin ba zaman lafiyan ka la adri sai na da nisful ilm rabin ilimi ne to su masu ciki iddan su fa iddatuhunna an yadhana hamlahunna iddan su shine lokacin da suka haifa cikin su bi ayati talaqi wannan an samu haka ne da ayar suratu talaq wal amatu ita kuma kuyanga baiwa kenan iddanta in mijinta ya mutu wanda ya aure ta in ya mutu ita ba kamar nadiya bace alan nis min zalika ita kuma rabin abin da ɗiya za ta yi ta zan ko sadaki rabi ne sadakinta ne ba dubu ashirin da bakwai ba da ƴan ɗaruruwa ko sadakin bana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku dubu ishirin da bakwai ne sadaki to za a raba su biyu ne shine shine sadakin kuyanga ke sa auren ta sauki malam amma fa yadda sadakin ta yake rabi in ta mutu za ka mutu za ta yi idda rabi haka kuma za ta rika zama auren ka rabi sai rana ta faɗi ne za ta dawo gidanka amma daga zarar rana ta fito kuma za ta tafi ta gidan masu mallakanta ta wuni bauta a can rabi ne ka aura kuma kaga ta dawo a gaje dama mai bauta kuma ba kaman matar aure bane aiki kawai zai yadda ka san mota malam to kaga gaskiya sai dai in kawai ba hali ba yadda ka iya ne sai kai wannan irin auren amma akwai tasku kuma ka aifu a dauki ƴaƴa kana kallo a sayar ba naka bane ba naka bane akuyar mutum don Allah in taurin wani yayi mata barabara sai akuyar nan ta aifu sai dauki awakin ‘ya'yan a kaiwa gidan masu taurin? To haka yake, haka yake, shi bawa haka yake, za a aifa a aifi ɗa shi ne mai ɗan ba, amma kama su yana kallo a sayar. Ba nasa ba ne, na masu mallakar ne. Abu akwai tasku sai dai kawai shi yasa aka ce au mamar ka sai mani kuɗi, ma'ana an gama ƙure, ma'ana ƙasƙanci kenan. ba ka da halin auren ɗiya ɗawainiyan tana da yawa sai an yi lefe sai an yi sadaki cif sai an yi kaza sai an yi kaza ga ɗawainiyan ɗaukan nauyinta ciyar da ita wancan kan tana can gidan mai ita rabin yinin gaba ɗaya kaga ai ba ta wurin ka bille cinta na safe na azahar na kai kam shikenan kawai can din dai dole ita na bautan da za su ba ta tafi to wai wai irin wannan ne aka duba ba amma kuma ka aifi ƴaƴa sayar kaga ai tosku kenan so ita rabi ne ma'ana wata biyu da kwana biyar shine iddan kuyanga bis sunna wannan kuma kaga an samu takhsisin qur'ani da sunna kenan na mai ciki takhsisin qur'ani da qur'ani ne an fahimce ni wannan kuma takhsisin qur'ani da sunna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba aya ba cewa iddan ta rabi fa idza balagna ajalahunna duk sanda suka kai wato iddansu ya ƙare in qabat iddatu iddatu tarabbusihinna ma'ana iddan zaman jiran takaban da suke yin nan in ya ƙare to fala dina alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna babu laifi a kanku fi ma fa'alna cikin abin duk da suka aikata fi anfusihinna ga kansu min tazajjuni na su kwalliya inda idda ya ƙare to ai bara a ce kuma ta ci gaba da zama a gida ba to ina za su samu wanda zai aure ta ita ba matar aure ba amma fitan kamar yadda aka faɗa a nan bil ma'rufi da abin da shari'a ya sani ba wai kawai haka kawai ita kan za ta zama tasha ba don kawai mijinta ya mutu ta gama idda a'a akwai abubuwa misali kai yara makaranta ko da ma ba kai su ake ba sai a kirkira to to ya za ta ta samu mijinto sai ta yi ado malam ta taɓa kwalliya sai ta riƙe hannun yaran wai za ta kai su makaranta in ta kai su da safe in za su je islamiyya ma ta riƙe hannayensu ta raka su ta kai su tana dawowa sai ta wancar ba ha ai ai matar mai gayewa ne ha Allah sarki to kai amma kuma to daga nan to an tana zaune ita ba matar aure mai idan za a ganta billi har har ta auru yana da wahala haka kuma kawai sai ta sai a rika ba ta nika tana kaiwa eh duka hanyoyi ne da na shari'a sai wanda shari'a zai gamsu da su na fita din in za ta kai nika sai ta can ado eh ba kamar yadda mu nan za ka kai nika kawai da rigar ka normal eh makoda wuyar da kawai ha ita ta taba ado sai ta sashi a kwano ta daura ko fesa turare sai ta kai nika duk wanda ta haɗu da su da kuma wanda za ta tar da su a wurin nikan sai wata rana da inda ana hakan to labari zai canja tambayoyi za su taso tun da matan aure al'adan hausa ba sa kai nika to ai tun da ganta tana kai nika tambaya zai taso daga tambaya kuma shikenan ka sai amsa to shi ne babu laifi a kansu mina tazajjuni daga yin taɓa ado wa ta'arrubi da kuma bijirar da kansu su fita su fita su bijirar da kansu ga wato lil khuttabi ga manema mabukata zawarawan kafin suna suka tara akwai wanda suka in dai mitin su ya mutu to sai kuma abinda Allah ya kare eh sai abinda Allah ya na ɗaya dama talaka ne kalus sannan kuma shekaran ta wajen sabai ka ga wannan kam kawai magana ya kare ita kam sai ta gyara zama kawai to ina za ta je kuma haƙorin duk ya zube irin su babu ma mai mai ce musu wai su fita su taɓa ado su je ina irin su ne fa aka halatta su je masallacin juma'a ma malam ba komai to ana ma maganan irin wani bawan Allah ne ya rasu ya bar wata alhajiya to wanda irin irin wannan ko kuma dai sabon aure miji ya mutu to ta zauna ba a sani ba ai ta mutu a can a garin su dai inda ta dawo an waye gari dama ta yi aure an manta da labarinta ta bar kuma gidan mijin nata ta dawo gida bayan ta gama idda don ba ta fita ba ya sani babu shine dalili da yasa Allah ya halarta su fita din su bijirar da kansu ga masu nema da haka kuma ta fita ta bar fiskanta ta bar tafinta ta karta irin shirmen da wasu suke wai mata ko matar aure ne ba wadda ya sa ta yi sa wani wai niƙafi babu wadda ya sa su Qur'ani abin da yace illa ma zahara minha a rufe ko ina sai illa ma zahara minha annabi Muhammad shine masanin manufar Allah yace ma adal waj wal kaffai ko ina mace za ta rufe kif kif banda fiska da tafuka banda fiska da tafuka to wa sa wa sa kike rufe banda hauka fa wasu ƴan mata ba su sa niqabi ba hauka kenan to ai zai ganki babu ai fiska ita ce mahalli na kyan ɗan adam wanda ake kallo ya ja wanda ya ganshi ke za aka hana mari fiska kulawa da ita ake annabi ya hana a mari fiska na ɗan adam musamman mata saboda wurin ne wurin ne duniyan kyau naka naka to an zo an rufe kuma ba matar aure ba matar aure ma ba a sata ba can musu to a bilmarufi shar'an da abinda shari'a ta sani irin fita ɗin ba wai za ta ji za a yi dina ko za a yi cocktail party ko za a yi wani wane ne a'a wane ne wane ne je ta ce za ta fita za a je ana rawa na batsa da sauransu don kawai ta ji an ce ta an halatta mata fita a'a bil ma'ruf ya kake da shar'an fitan da shari'a ta yadda ka za akwai kaza je kaza je ko wanda ake zuwa ai ta casu in ji yaren zamani to banda wannan shari'a bata ba ta dama ba wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya san wato dukkan abin da kuke aikata kabir ba sabanin alim ne alim masani na abin da kuke aikata wallahu bima ta'maluna alim misali da alim aka sa sai ake masani amma khabir masanin abu ciki da waje shi ake cewa mai khibra experience shine khibra sanin abu ciki da wajensu to Allah babu wani abu namu wadda za mu yi motsi da kawaici wanda bai san shi ba ciki da waje subhanahu wa ta'ala
ولا جناح عليكم في ولا جناح عليكم
eh إذا haka أردتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تتركونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور عليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خلبة النساء وكننتم في أنفسكم أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وبنجي سبحانه وتعالى يتي ولا جناح عليكم هو manema wadda aka ce ta fitar ku ganta nan yanzu kuma an juyo kanku da haka maganar da ake yi a ƙarshe ƙarshe ai da ita ake an halatta mata ta fita amma ga irin fitan da aka yadda to yanzu kuma kai din da ka gani kake ta ni kan wuce kanmu to irin ka yanzu da kai Allah yake wala junaha alaikum babu laifi a kanku fi ma arrabtum bihi min khitbatin nisa'i cikin abin da za ku yi wato na jirwaye mai kaman wanka shi ne arbattu ai lawahtu wato bai haramta ba babu laifi kaɗan yi rika nuna ishara ba zahiri ba ba a fili ba faka fito wance ni kan assalamu alaikum bayar Allah assalamu alaikum ina gajiya lafiya alhamdulillah masha Allah ni kan ke kan kamar na gane ki eh wallahi ni din ce dai wance ce eh ni ina wa ina wane mijin na ai har su ai baka da labari ne ai yau wata biyar ko shida to Allah ji kansa da rahama Allah ji kansa da kai Allah bar ya bar ya bar baiwar Allah wani ya bar baiwar Allah ai ina jin labarin ki ai mace mai addini kam a karkace misali in idan bai kare ba a baka dama ba ai na ji labari ina jin labarin ki labarbarun ki sun karaɗe wurare da yawa addinin ki ya an ji labarin addini mace mai addini irin ki ake nema amma ba wai fa haka ne ashe ke ce matar wani to Allah ina kama kar wani ya riga ni ba ba halka ma haramun a'a Allah ya ce wala juna alaikum fima arrattum bihi min qibatin nisa'i irin abin da za ku dan yi ishara da shi na nuna alaman kuna ciki a nema na matan hannunka mai sanda kawai akwai gaisuwan da kawai bawan Allah zai za a gane inda ya nufa ka gane akwai gaisuwan da kawai da kayi za ta fahimta in tana in dai ita tana da fahimta ya asuwa ne ya asuwa ne alhamdulillah ya asuwa ne to kai kwa alhamdulillah kai to to ai gaida mutanen gida to Allah in an je kaza kaza dogon gaisuwa da tambaye tambaye ka sani baka ce kana ciki ba amma dole in ka tafi to wannan kan me yake nufi da dogon gaisuwar nan ai karatun kenan Allah ya hana ne kar ya ce yana ciki tunda idda bai kare to an halatta wannan ishara hannunka mai sanda jirwaye mai kaman wanka duk ya halatta har za a gaya ma ma tafsirin irin kalmomin da za ka faɗa ne ya za a gaya ma fi ma arrastum ay lawahtum abinda za ku dan yi ishara bihi da shi min khitbatin nisa'i wanda zai nuna kuna ciki a neman mata din almutawaffa an hunna azwajuhunna wa inda mazan su suka rasu kenan fil iddati wanda suna cikin idda ka kaulin insani kamar mutum ya ce masalan a misali innaki la jamilatu in ya ji labari ya dan bincika ya ji an ce gashi gashi ka amma amma samun mace mai kyau irin ki gaba yana da wahala a yanzu kam ya halatta eh to ko miri da ka hobby bo eh eh yana da kyau ko kuma ka ce wa ban yajid mislaki waye zai isa ya samu irin ki a yau wannan kalmar ma ya halatta ka gaya mata shi waye zai samu irin ki a yau ai samu irin ki yana da wahala a yanzu wa rubba raghibun fiki kana iya faɗin haka ba ai da yawa dole a samu ma- masoya ba wai kai ba fa kar ka ce kai ina son ki a'a ai irin ki ba dole ki samu masoya da yawa ba yadda Allah ya yi kin nan ba dole ki samu masoya an gane amma fa kar ka sa kanka ciki masoya ai wanda ya ji wannan dai ya san address din inda aka nufa to amma baka fito fili ba shabba shabba an kafa aw akanamtum fi anfusikum ay abmartum ko kuma ku ɓoye a cikin ran ba sai ma ka furta ba in ka ga dama ka ganta ta yi maka kana son ta eh ku ɓoye a ranka kai ta fa- kokuwa da soyayya kana Allah Allah ka ji iddan kai ta bincike yaushe iddan ta zai kare kana jin iddan ya kare sai ka sai ka danno ya ya halatta ta au aknantu Allah ya ce ko ku koye kawai a cikin ranku don da yawa Allah ya san halin mu ya san bara mu ya koye wan ba dan adam yana son mace ha za Allah so ne ai ko za a mutu sai ya ba ko baka shirya ba sai ya baka labarin ta ba maganar wasa ba haka dabi'an mu yake Allah ai ya san mu shi yasa yake bin mu da halin mu aw aknantum wai ko ku koye mana fi anfusikum addamartum ku koye shi a zuciyanku kawai za ka iya me mai alburda yake cewa farko farko ta ya la'ini fil awal udri madiratan minni ilayka walau an sabta la taduni yace la ya la'ini ya kai mai zargina fil hawal udri cikin wannan soyayya da nake yi irin soyayyar dangin banu uzurata ai na baku labari a karatu lokacin da muka karanta alburda ko irin wawan soyayyan su mutum ya kama soyayyan yarinya yana son ta kawai ciki- yana cikin soyayyan kawai sai sai ya sai ya haɗiye rai kawai ya mutu saboda tsabar soyayya malam banu uzurata kenan su ba su iya soyayya har haɗiye rai suke in in ta kai musu karo musamman yarinya ta ba su kai- haɗin kai suna mutuwan sonta yanzu sai kaga sun haɗe rai kawai sun mutu yana faruwa ina tunawa muna jinyan babbana shekaran da aka yi coronation na marigayi eh, wani karatu ne shekaran da aka yi coronation na marigayi abdu buba mai sharu Na- eh, ana dawowa yaran ɗan ƙwaron gombe suka kaɗe babbana babbana taylor muna jinyansa a general to sai aka kawo wani dalilin abotan mu ma da shike nan da mai jinyan kan har yau din nan albarkan jinyan da muka haɗu ne muka kulla abo- abota har yau da shi mai- wanda ake jinyan da wanda yake jinyan sa muna ziyartar juna har iyayen mu ma suna ziyartar juna duk abin da ya faru kuma albarkan wannan jinyan ne sanadin haɗuwa to abokin nasa da ya zo jinya bakinsa ya murɗe haka to sai a gabana likita ya zo lokacin babban mu muna muna jinyan sa da wani dan uwana su- eh, abin nan dan sanda ne Abubakar magaji babban bai san ma inda yake ba lokacin muna zaune sai likita ya zo round ya zo sai yake tambayan shi abokin mu eh, wanda yake jinya ya bakin sai murde yace wallahi mu ma lafiya lafiya kawai bakin ya murde sai mu tambaya akwai yar da akwai budurwar da yake nema take kinsa ko take wahal da shi wallahi aka bada amsa kwarai akwai take to shine likita ba ba mai dube ba ba mai bugun kasa ba ba likita yace shine sun sani kawai wato yana yi hakan to kaga soyayya ai ba a bayyana ta ai ba a boye ta yace ni mai soyayya irin na banu uzrata ma'aziratan da Allah ina ina baka hanzari ma'aziratan minni ilayka ma ina bada hanzari daga gare ni zuwa gare ka law an safta wallahi da zaka yi min adalci lam talubi da ba za ka zarge ni ba baka san me yake kona ni ba shi yasa duk inda wanda yake son wata yake ka- ka ka taimake ni kai ta bibiyan status din sa. zamani yanzu ka san ai zamani wani wallahi ka ta bibiyan status din sa. za ka yi ta gani abun mamaki kowa ya ne fa duk girmansa saboda abun yana rufe girman sai ya manta kawai za ka yi ta ganin abu a status su saboda haka shi ne nan ubangiji yake gaya mana irin halayyarmu au aknantum fi anfusikum min qasdi nikahihinna na nufin auransu da yake zuciyarku ku iya koye shi in za ku iya wanda kuma baya yiwa yawanci alimallahu Allah fa ya riga ya san annakum satadhkuruna hunna Allah ya san duk inda kuka zauna ba ku da abinda kuke ambata sai su ka ji ko an kamo tashan wasu ko yi aliballahu annakum kuntum satankuruna hunna Allah ya san kun kasance kuna ta ambaton su kuna ta tuna su duk yana dauka ne ai duk inda ya zauna ita yake tuna duk inda ya zauna labari take ita kawai yake ambata ko baya gajiya kuma in kana so ya natsu faramar labarin ta Allah kuma akwai wanda ya fi shi sanin mu ne wala kar kalagan linsana wala alamu ma tuwasbisu bihi nafsu ya san mu ai alimallahu annakum satadkuruna hunna bil khidbati ta hanyar son ku neme su ku aure su wala tazbiruna an hunna ba ku iya hakuri akan shi anin su ko ya za a yi ko wani ba Allah ɗakin sa sai ya rubuta saboda yana kwance yana kallon sunan i a fankansa ya manna ta in yana kallon sama yana kallon haka dai tunanin kenan aliman la annakum satazkuruna hunna ayan qur'ani ne fa malam Allah ya san ku ba ku da aiki sai tuna su sai ambaton su to fa abaha lakum at-ta'rid shi yasa Allah da yake ya san haka kuke sai halatta muku yin jirwaye mai kama da wanka a tarihu jirwaye mai kama da wanka mana hannunka bai sanda kai ai irima dinaran kejo keddo irima ai hadi debbo debbo lenyon nawai mi yidi mafa aba baka isa ka fadi haka baka sai dai ka gama idago wannan fa bawan Allah wacce mijinta ya mutu ne kai fa ake samu ai jirwaye mai kama da wani kan ma amma wani ne ya saki mata ka isa a yi mata magana mana sanda ne zai raba kuwa yi kar ka ji wai ya wasu faɗa ya sake ta ka ce wai ila yana jin haushinta ka je ka mata magana ai zai rika fakonka ne ko labari bai inganta ba ma in ya tare ka musamman in ya fi ka ƙarfi to Allah za ka yaba aya zaki shi yasa wannan an san yana cikin kabari ne labari an wuce labarinsa shi yasa aka Allah ya halatta kana iya jirwaye mai kama da wanka kuma ya halatta ko dan kyauta ma haka dan ka gane dan aika dan hadiya haka in tana dan shayarwa misali ka dan sai dan riguna ka aika wa yaron ko yarinya to wannan bawan Allah mutumin kirki wallahi eh daga ranka ka fara samun shiga ke eh aha walakin sai dai fa Allah ya mana linzani mu mutane la tuwaiduhunna sirran kar ku kulla alƙawari yarjejeniyan aure da su la tuwaiduhunna tirran tirran anan ba boye ba fa yawa in in larabci kawai ka sani in ka zo nan to sai mu maka dariya eh in dai larabci kawai kake ji ka zo nan la tuwa in ruwan na sirran kar ku yi alƙawari da zuwa boye Allah ba haka karatu yake an kasa ka la tuwa'iduhunna sirran kar ku yi kullu alƙawari yin aure da su sirran ai nikahan eh can ƙasa ma in ka duba masu hashiya sun kawo ƙarƙashin abu har suka yi bayani akai cewa nafi ibn al-azraq ibn abbas an nafi sa'ala nafi ibn al-azraq ibn abbas nafi ibn azraq ya tambayi dan abbas akan faɗin Allah la tu'iduna sirran qala as-sirru al-jima'u to kai kuma in ka ji la tu'iduna sirran kana takamin kana jin larabci kar ku kullu alƙawari da su a boye sam kamar fi imamin mubin ne in ka ji fi imamin cikin shugaba a cikin littafi ne imamu littafi irin su ne an sake layi yadda ka sani ne har ya kawo wani wakan ibrul aisi ya taba sirru din da nufin aure tarawa so shi yasa qur'ani malam karkai karkai marhaun tsawara ka ce kana da awon jin larabci kana karatu ka ce ai nan nan na gane me yake faɗi ba ka gane ba ka je gaban malam tukun da kan yayi ba ya fassara ba aha walakin la tu'idun sirran da haka Allah ya hana kar ku kulla alƙawarin aure da su ku ce ai kina ai kina gama idda zan aure ki Allah ya hana illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai an halarta ku faɗi wata magana mai kyau amma ba zan aure ki ba ko kuma kar ki manta ni fa kar fa ki manta da ni fa ki yadda ki yadda ji mana ki yadda saboda kawai kai kaga alhaji yaki wani a hamshakin attajiri ne ya kauce ya barta za ka yi riba uku ga gida ga mata ga mota ko to karka yi wannan Allah ya hana illa an taqulu qawlan ma'rufa ma urifa shar'an abinda aka sani a shari'a min at-ta'ribi na daga jirwaye mai kama da wanka da muka faɗa a baya falakum zalik kun samu ku yi haka wala ta'zimu uqdatan nikahi kar ku kuskura ku yi aniya ku kulla cewa kina gama idda zan daura miki aure ala addi akan daura auren ku ce wai kun yi niyya ku gaya mata haka a tayar dugal kitabu ajala sai abin da aka rubuta mata na idda ya kai ƙarshen sa tukunna hatta ya bulugal kitabu ai kitabu anan ma kaga ba littafi ba kitabu ai almaktubu min al-idda abin da aka rubuta na idda sai ya kai ƙarshe kwana wata hudu da kwana goma ko kuma haifuwa in mai ciki ce ajalu ma'ana shi abin da aka rubuta din sai ya kai makurarsa bi an yantahi ma'ana ya kai karshe wala muku sani annallahi shi Allah ya alamu ma fi anfusikum ya san abin da yake cikin ran min al'azmi na na kuduri na aniya na cewa matan nan tana gama idda to an gama kawai babu yadda za a yi a tsare ni gabarin aurenta aha wa gairihi da kuma wani wannan fahazaru da aka ku kiyayi girman Allah ku kiyayi zatin Allah Allah ya faɗi ga doka ku ce za ku hake ko za ku tsallake ko za ku taka dokan ku kiyayi Allah ayu aqibakum saboda kar ya azabta ku da hakewa ko take dokokinsa wa da muku sani annallaha shi Allah gafurun mai gafara ne liman ya haɗar ga wadda ya kiyayi dokokinsa ya tsoraci zatinsa halimun Allah mai haƙuri ne amma na jinkirin yin azaba ga wadda ya saba masa bita akhirul ubati an mustahiqiha mai haƙurin jinkirta ukuba ne ga wanda ya cancanci ayiwa ukuba din kamar yadda kwanan baya na faɗa in kai ne aka yi wa laifi ba za ka iya haƙuri ba binsa za ka yi da gudu ko faduwa za ka yi nawa za ka ga uba ya bi yaro da gudu wace ya kamo shi bar shi mana ai zai dawo yunwa kaɗai sai ya koro shi amma zai ga tsoho ya bi yaro ɗansa ai bai yi ba ai ka bar shi zai kawo kansa da kansa malam wataƙila sai ya manta ma ya zo kawai har ma ya gaishe ga kawai ka bar shi ko shi ko ba zumbi ya ka rafke shi kawai in ya kama za a buge shi amma in kamar afuwa ma shi ake nema domin alkawari yin abin da ba daidai ba na azaba a dawo a fasa cika ne kamala ne eh amma alkawarin za ka yi abu mai kyau wa mutum sai ka zo kuma ka abin nan ka ƙi kai nan kuma tawaya ne na kasu ne shi yasa Allah baya alƙawari baya saba alƙawari in dai na na rahama ne amma alƙawarin azaba yana sabawa saboda kika ne saba shi yace na rantse da zati na har rantsuwa wanda yake za zan kona shi da wuta in yayi ta kuka yana ya Allah kai ne arhamur rahim ya Allah kai ne kaza kaza kaza kaza kaza in yayi ta kurwa yana zuba kasa a kansa wallahi Allah sai ya yafe kuma shi yake gwada cikan Allah ba wai tawaya bane ko mun kuma ba saba alƙawari bane in ka ji inna Allah la yukhliful mi'ad ai mi'ad na wa'd ne ba na wa'id ba na wa'id tun yaushe yamullahu ma yasha wa yuthbit ko wa yuthbit a wata qira'a yana tabbatarwa yana kuma shaki yana fasawa to anan akwai sharha za mu jarraba dai karanta ta ko da gudu tunda akwai ‘yan mintuna kaɗan da suka rage wadda shehu ya yi a wannan ayoyi maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce hazihi hiya iddatul wafati wannan abin da muka karanta ayoyi biyun nan shine idda na wadda mijinta ya mutu arba'ata ashhurin wa ashra shine wata hudu da kwana goma ashara layalin kenan dare goma amma hadda yin su wannan arba'ata ashhurin wa ashara nasakhat mata'an ila al-hawl ita ce ayan da ta soke ayan da take mata'an ila al-hawl wanda za a iddan shekara wanda muka fada farkon mukaddiman karatu kana fil iddatu awwalan idda ta kasance inji Shehu Ibrahim a farkon musulunci sanatan tammatan shekara ce cikakka ake yi mata in mijinsu ya mutu da فنسخت الآية التي سبقتها في النظ في النظام sai ayan da ta riga wannan a tsari ta soke ta min hikmatul qur'ani Allah ya yaka ne daga wani abu na hikimansa na alqur'ani wal illatu fi zalika dalili a cikin yin haka din da yasa Allah ya sa iddan mace wadda mijinta ya mutu wata hudu da kwana goma bari ka ji illa ko dalili da yasa haka din khalaqa adama 40 sanatan halittan da Allah ya wa annabi adamu ya shekara 40 wa huwa din ko din lazi annabi adamu Allah ya halicce shi ne a farko yana sanda ya shekara 40 yana dinul lazibun kamar yadda yazo cikin suratul safati ko dinin lazim ma'ana a farko taɓo ne wato mai kakkamawa mai jamko eh an gane lofe takko tirɗe lofe takko tirɗe an fahimce ni shine dinin lazim wa arba'ina sanatan min hama'in masnun sai kuma a tafi suratul hijri ko ya ƙara yin shekara arba'in kamar yadda Allah ya faɗa suratul hijr ya ne ne farkon ayan wala kal kalal insana min salsalin min hama'in masnun ko Allah ta hakika na halitta dan adam min salsalin daga wata ƙeƙasassar ƙasa min hama'in masnuni kaga hama'in masnun din nan shekara arba'in yayi haka ƙasar bayan taɓo ne a farko mai danko yayi shekara arba'in sai ya dawo kuma ya canja ya dawo baƙin taɓo wadda ya canja kama shine hama'in baƙin taɓo masnud wadda ya canja kama wa arba'in na sanatan sai ya ƙara shekara arba'in kuma kalfa khair yadda ka zan ina ƙonanniyar tukunya in an ƙona ƙasar tukunya yadda take in ka buga ka ji kwan kwan kwan ɗin nan to haka da ƙarshe annabi adam aka yi shi a ginin nasa da a taɓo dinin lazif ya dawo amai masnun da ya shekara arba'in kuma sai ya dawo mai kalfakhar kaman yadda ka san dai ƙonanniyar ƙasa wadda ake yin tukunya ɗin nan da ita an ce shaidan in ya zo wucewa in ya gan shi shi ne wannan abin kuma sai zai yana kwankwasa shi yana kwankwasa shi ai mun karanta da wasu mun yi tarihin annabawa yadda dama ko da wasu akwai wani labari da ake bayarwa wallahu alamu ingancinsa wai shaidan din saboda da ya ji an ce mar wai da ya tambaya wannan ko me haka aka ce mar ai kalifan Allah ne kace wannan din daga nan reni ya shiga wannan din wannan aka kawo tako muna kallo da ƙasa da me da yunku da menene da ruwa aka dama muna kallo aka yi shi wai shine wai kalifan Allah mu bara ba mu kalifancin ba mu da muka daɗe shi ne ransa ya ɓaci sai ya zo ta bayan annabi adam ban san ingancin wannan magana ba amma ana faɗi ka isa ne wai sai zo sai ita tsula mar fitsari ta baya fitsari a baya to sai Allah ya sa mala'ika jibrilu ya zo ya cire abin fitsarin da ya zo ta bayan nasa wai sai ya sa ya haka ya kankare fitsari ya kankare ya hada da kasan ya kankare ya kankare wai shine in abin da ya fada a bayan mutum nan a baya zaka ga daga sama aka kankare wanda aka yi mai wallahu alam haka dai suke faɗi to shine dalili inda annabi adamu ya kankare eh jibril ya kankare ne fitsarin inda ya taba shikenan sai ya zama wurin da a dan adam sai ya fada hannun mala'ikan da inda ya kankare ya kasa wallahu alam to haka shekara arba'in arba'in sau uku shekara ɗari da ashirin kenan annabi adamu ya yi kafin a kura marar fahadi arba'una arba'una wannan shekara arba'in ne salata marrati sau marra uku arba'in arba'in sau uku annabi adamu ya yi fa nufi fihi ruh sannan sai aka kura masa rai wannan imamul qurtubi ya kawo wannan magana a cikin tafsirin hada aslu khalqi adam wannan shi khilqati adam wannan shine asalin yadda aka halici annabi adam lamma amara Allah ru'a yayin da Allah ya umurci ruhi rai kenan an ya dakula fi jismi adam rai ya shiga jikin adam ya zama mai rai kenan in tana ruhu sai rai ya shiga Allah ya ce ya shiga yaki ka shiga yaki hatta qala lahu rabbu har sai da Allah yace udkhul karhan shiga dolenka tunda ka ika shiga a cikin son rai to ka shiga dole sai ka shiga sai ya shiga dole Allah yace masa kuma takhruju karhan kuma ran da duk zaka fita a dole zaka fita sai sa kowa wurin fitar rai ya yadda ya shiga dole haka yake fita dole tun ranan gini ran zane ya sa wurin fitar rai ba daɗi annabi yana cewa udkuru hazman lazzat ku rika tuna mai yanke jin daɗi wanda yafi komai ɗaci fa dakala ru'u sai wannan rai ya shiga falamma balagal anfa yayin da ya iso hanci daga madiga da ya iso hancin annabi adamu a isa adamu sai annabi adamu ya atishawa قال الحمد لله سيتي الحمد لله هو أول من قال هذه الكلمة النبي آدم أتاري شيني فرقا وان دي فارك الحمد لله فشمتته الملائكة سي ملائكة الله سكا غنشيش يرحمك الله وده مكي إنن دي كتاب يسامو أسالي مالا وقالت سي ملائكة سكا لهذا خلقتا دون ونن أسالي تشيكا دون حمد لله فلما مر الروح yayin da ran nasa ya ci gaba da shuɗewa ya ci gaba da tafiya hatta balaga rukbataihi har ya iso gwiwoyin annabi adamu a radar kiyama kawai sai annabi adamu ya zafura ya nemi zai tsayawa kuma ran bai gama sauka har ƙasa ba ya iso gwiwa kawai sai ya zafura zai tsaya fali haza khadabahu alhaqu saboda haka ne a wurin Allah ya magana da annabi adamu kulikal insanu min ajal an halitta dan adam da gaggawa shi ne silan kenan dalilin kenan sauri duk inda da kominsa oya oya shi yasa annabi yake sifanta masu hankali da bin abu a sannu sannu sannu sannu akwai wasu nan wani na kan bada labari a lokacin da muka yi jami'a a Maiduguri wani a economic department department wasu sunansa ba gaggawa sunansa kenan kominsa an sannu a hankali yake yi annabi ya sifanta masu hankali da bin lamura da hankali da sannu sannu kuma za la yastajilu auladu adam ƴaƴan adamu ba su gushe ba ɗabi'an su kenan gaggawa falamma ammahu ruhu yayin da ruhi ran ya gama shi ko ina ya mamaye shi kama yamshi kawai sai tashi ya kama tafiya take yanda ake aikuwan akuya yanzu ta fara tafiya haka annabi ya yi shi ba irin mu bane aikuwansa haka ya rene shi tun a kwanciyar magirbi ma ba zai iya bare iya ba sai rigingine har ya fara dan abin nan zama har ya fara rarrafe a shi kawai take kawai ya fara tafiya kawai magana ya kare wasara hayawanan sai ya dawo kawai mai rai da ba da ma kana jamadan bayan da non living ne sai ya zama hayawan living ya zama mai rai kawai to yanzu kam sai don balle da gudu ko don abin ya bai kare ba kuma lokaci yayi awwalu man qala subhanallahi farkon wanda aka ji subhanallahi a bakin sa al malaikatu sune malaikutu malaikun Allah hamalatul arshi su suka fara fadin subhanallahi a tarihin duniya wa awwalu man qala alhamdulillahi farkon wanda yace alhamdulillahi adamu alayhi salam wa awwalu man qala la ilaha illallah farkon wanda aka fara jin kalmar nan na la ilaha illallah a bakin sa nuhu alaihi salam wa awwalu man qala Allahu akbar farkon wanda yace Allahu akbar Ibrahim annabi Ibrahim ne akwai tarihi anan sosai dalilin da yasa ya faɗi haka wato Allahu akbar ana faɗin sa ne bayan ka sha baki Allahu akbar in ka ga umma baki din lokacin da aka zo aka ce da ya sassare gumakansu suka zo su ya ɓaci suka yi har ƙarshe suka wani fallasa shi ne wai aka kamo shi ƙarshe aka yi hukunci wai aka tona ƙaton rami aka sa gumagumai aka zuba gumagumai mala aka kunna wuta kwana da kwanaki wutan nan yana ci sanda ya gama ci ya zama ma ba a iya zuwa kusa da wutar suka rasa ya ma yadda za su sa annabi ibrahim ne iblis ya fito musu ya ce a ai ni na je na ga yadda ake a jahannama ai bari ku gani sai kera musu wani irin majajjafa amma ba wai na wainawa haka ba kera ta ake haka sai a ta abu sai a ja sai a harba sai abu ya tafi kawai sai sai ka abu ya musu abu hikimomi irin na iblis sai suka daura annabi ibrahim suna harba shi kawai sai ya tafi dama an sai ta nauyin gudun da zai kafin yadda ya fada kawai yana fadawa cikin wannan wutan da ba wanda ya isa ya zo kusa da ita ma kawai sai ta zama Allah ya wahayi kulna na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim kawai sai gashi wuta ta dawo kawai malam aljanna ga kayan marmari daga aljanna ga kujera daga aljanna aka sau Umar da jallabiya daga aljanna ya saka yana ci yana sha yana ganin yanayin da ya samu kansa kawai Allahu akbar saboda mamaki girman Allah to shine ya fara faɗin Allahu akbar aha sai kuma wa awwalu man qala Allahu akbar Ibrahim hiya al-baqiyatu salihat wa innam kalmomi da aka ji subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar sune baqiyatu salihat sune kuma in za a yi nafilar nan da annabi ya koyar baqiyatu salihat ya fara daga yau jama'a wanda take gafaran zunubai kala goma in ji manzon Allah tana magance tana kore zunubi manya ƙanana wanda ka tuna wanda ka manta tsofaffi sababbi na kuskure da na ganganci nau'i wajen goma ne wanda ka yi a fili da wanda ka yi a boye goma kenan ana raka a hudu ne raka a hudu ake in ka kabbarta kai sallah sai kai karanta fatiha ka biya da sura da ta sawwaka suka ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah bar goma sha biyar in ka kama gwiwa ka maimaita goma sha biyar in ka dago daga ruku goma sha biyar in ka kafa goshi kai su jira goma sha biyar in ka dawo ka zauna goma sha biyar in ka koma su jira goma sha biyar maimakon ka miƙe ka kula raka a za ka zauna ne kai julusu istiraha sai kai goma sai ka miƙe kai saba'in da biyar kenan sai ka miƙe ka sake kulla sabuwar raka fatiha da sura sai ka sha biyar bayan fatiha da sura duka sha biyar ne in ka yi ku goma in ka dago goma in ka in ka yi sujada goma in ka dago goma in ka koma sujada goma in ka dawo ka zauna in na raka'an karshe ne kenan da za a yi tayya an fahimce ni in ka gama tayya kan kai sallama sai kai goma sai kai sallama sai ka miƙe sai ka sake haka za ka yi so kowane raka'a saba'in da biyar raka'a biyu da ɗari da hamsin raka'o'i hudun dukansu kayi ɗari uku to haka ake sallah annabi ya ce wa babban sa sai na Abbasu in zaka iya kullum ka yi ta sau daya in kuma ba za ka iya ba a sati ka yi ta sau daya in ba za ka iya ba duk wata ka yi ta sau daya babba in ba za ka iya ba a shekara ka yi sau daya yace in kuma ya gagara a rayuwar ka dai kan ka samu kai ko da sau daya awwal man qala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sayyidina rasulullah yace farkon wanda ya fara fadin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shine Muhammadun Rasulullah. Shi Ibrahim ta shine manzo Allah ta Wannan kalma a tarihi lokacin mu ya kure an ce lokacin da Allah ya halicci al'arshi ya ce wa mala'iku su ɗauke shi suka yi hamalatul arshi suka yi suka yi su motsa al'arshin nan ya gagare shi. Ƙarshe da suka gagara suka ce Allah kai ba za su iya ko motsa shi ba. sai Allah ya yi musu ilhamin la haula wala quwwata illa suna fadin kafa daya sai gashi suna yi wa al'arshi yanda ka san yan mata suke yin karakkal din da yan duwatsu haka al'arshi ya dawo saboda la haula wala quwwata malam duk abin da kake tunani ta fiyaka ta wuce nan wallahi akwai lokacin da wani bawan Allah wani rashin lafiya ya samu wata na kira gidan shi miskin da na kira sai nan yace ku karanta mata la haula wala quwwata illa billah ali aziz la haula wala quwwata illa billah miliyon daya yace in dai kuka karanta ba ta warke ba mutuwa za ta yi ku haɗu ku da yace za ta tashi kuma wallahi ana yi ta tashi yace in dai kuka yi miliyon ba ta tashi ba mutuwa za ta yi kawai aslu khilqati adama ina ne abin mai karfi ke ne yawa a wani makala la haula lakwata sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kati adama arba'una sanatan talata marrati asalin halittar adamu wato shekara arba'in ne har sau uku arba'in arba'in sau uku falihaza yukhlaqu ibnu adama fi batni ummihi arba'ina yawman shi yasa ake halittar dan dukkan adamu duk ɗan adam kwana arba'in fatan yana ɗigon mani wa arba'in na yauman alaƙatan kwana arba'in yana gudan jini wa arba'in na yauman muzugatan kwana arba'in yana tsoka sun mayun faku fi shi'o sannan sai kura mara ka ji shi masana sirrin kowane shekara ɗaya na annabi adamu kwana ɗaya ne aka ba wa ‘ya'yansa yadda ya shekara arba'in a yan a marhalan farko kai kuma kwana arba'in yanda ya shekara arba'in a marhala na biyu kai kuma kwana arba'in na uku ma kwana arba'in arba'una arba'una salasa marratin arba'ata ashhur kaga arba'in ɗinkan nan sau uku shine wata hudu shi wani sai fitar ma dalilin da yasa ake idda wata hudu da kwana goma wal iddatu ita idda shuri'at li sawnil ansabi an shar'anta ta ne saboda ta katangance nasaba in babu idda mace ta tafi da ciki sai ta je ta haifa wa wani ba ɗansa ba ɗan na wannan ne amma idda shi zai sa sai an gane in akwai ciki za a jira hatta la tahtani har ya zama ‘ya'ya ba sa kwaci uwa kowa ya san ɗansa ne garanti saboda an yi idda idza mata rajulu jalasat almar'atu arba'ata ashhur idan mutum ya mutu mace za ta zauna ne har wata hudu har wata hudu idza kanat hamilan in mai ciki ce la budda an yatabayyana alhamd ba makawa dole sai cikin ya bayyana li'annahu yunfaqu fihi ruh domin za a busa mar kaho rai a kwana 120 din war ruhu idza waqa idan rai kuma ya auku rubbama ya kawo khafifan yawanci yana zuwa da sauki sauki ba zai rika motsi sosai ba cikin fi bidayatil amri a farkon lokacin da aka busa masa rai walakin in zada asharata ayyamin kuma an ƙara kwana goma in ji shehu ibrahim la budda an ya taharraka jiddan ba makawa dan zai ta motsi da ƙarfi fa yazidu ashta fa yazidu asharata ayyamin ala arbata ashhur sai ya ƙara sai ta ƙara ma'ana kwana goma akan wata hudu fa hadhi iddatul mutawaffa wannan shine iddan wadda mijinta ya mutu anha miji ya mutu ya barta zawjuha mijinta kenan illa idza kanat hamilan sai dai in mai ciki ce idza idan wannan kan idza waza'at hamlaha faqad bari'a rahimaha in dai ta haihu to mahaifanta ya kubuta za a yi aurenta babu ba a da ana da garantin babu juna saboda ta haihu to wannan shine karshen karatun kuma muna gab sai ga sarkin malaman zangi ina da labarin suna hanyawa na so dama da na ganshi aya ɗaya za mu fassara ya yi mana tabaruki ko ko kuma sai har sai yanzu na ganshi shigowar sakila tun ɗazun yana yana wajen ba mu sani ba saboda haka muna musu maraba da zuwa ga dare yayi kuma musamman su ɗin ma amma dai za mu mai da abin magana a gare shi abin da duk ya dace ya yi mana ya yi mana muna godiya da zumunci da